bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah masu sauraro barkanmu da wannan lokaci da kuma sake haduwa da ku a cikin wannan shiri na tambayoyi da amsoshi wannan shi ne shirin mu kashi na tara muna yi wa associate club barka da zuwa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ba tare da ɓacin lokaci ba za mu shiga cikin shirin akan makalla mai tambaya ta farko ta ce mahaifinta sun rabu da mahaifiyar ta tsawon shekaru to amma mahaifiyar ba ta so su yi ma'amala ko da kyauta ce wani alkhairi take so ta yi wa dangin uban mahaifiyar ba ta bari ko kwanan nan ma akwai biki da za a yi na mutane kusan biyar an gayyace su mijinta ya bar ta mahaifiyar ta bugo waya ta ce lallai ai zai kashe kuɗi da sauransu kada ya bar ta to abin yana damun ta shine take tambaya shin abin da mahaifiyarta take yi daidai ne kuma ya za ta yi
Mahaifiyar
mahaifiyar wacce take tambaya da ta ce take hana ta ce take hana ta ta alaka da dangin uban tunda sun rabu da shi to to tunani to bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Ah, yan uwa musulmi barkamu da kasancewa a wannan lokaci a wannan dare mai albarka a wannan fili namu mai albarka na amsoshin tambayoyinku wanda yau shine zaman mu na goma kamar da ɗan Abdullahi Adamu Musa injiniya Abdullahi Adamu Musa dutse kana a wannan baiwar Allah ita abin da ya dame ta shine uwarta ce take hana ta aikin alheri ba don komai ba saboda sababu da ubanta amsar ita ce baiwa Allah mahaifinki ba ta da hakkin ta hana ki zumunci da yan uwan mahaifinki mahaifiyarki ba ta da hakki mahaifiyarki ba ta da iko mahaifiyarki ba ta da dama a shari'a ta hana ki zumunci da mahaifinki ko kuma yan uwan mahaifinki zumunci Allah ne ya yi umarni da ai fa'al asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum Allah ya magana akan yanke zumunci ya yi hani akan fasadi da barna a bayan ƙasa kuma ya yi hani akan a- a- a- a- a- yanke alaƙa da zumunci da haka mahaifiyarki tana hana ki abin da Allah ya ce ki yi to amsar ita ce bai halatta ki mata da'a ba akan wannan bai halatta ki mata biyayya ba illa iyaka ki san hikimomi da dabarun da zaki yi in zaki zumuncin ba sai ki sanar da ita ba kuma in zaki zumuncin ba sai ta sani ba kwata-kwata sai ki ɓoye ki ainihin wato yi shi a ɓoye ba tare da tana gani ba ko ta sani ba amma wallahi Allah ya sani a wannan labari bai yi daɗi ba ba daidai ba ne in dai mafi ta hana kike zumunci da babanki ko yan uwan babanki ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wallahu alam alaikum salam mai tambaya ta bi ta ce su bi ne a wajen mijin da dai suna zaune lafiya to amma tun da ya aure yar uwarsa ya aura sai ya zama ba ta samun kulawa ba soyayya ba ta ganin fara'arsa tana cikin damuwa shine take buƙatar addu'a da kuma wai wace addu'a za ta dinga yi da ta yaye damuwa to na farko dai annabi ya karantar da mu dole da yake da matsala da damuwa irin karanta la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arshil karim ko rabbul arshil azim um, wannan ita ce addu'a tana nan cikin hisnul muslim ki nemi littafin hisnul muslim akwai du'aul karbi du'aul hammi wal hazan kuma bai kamata mace musulma ma ta zauna ba ta mu'amala da littafin hisnul muslim ba to akwai wannan addu'a da ita wannan da na faɗa da wana la ilaha illallah al-azim al-halim kenan a la ilaha illallah rabbul arshil karim da ita da wasun su suna nan da yawa wadda za ta rinka yi insha Allah ta'ala abu na gaba shine a, mata ina ba ku shawara ku ƙara haƙuri dai Eh, a, na sani da yawan ku idan an muku kishiya kuna samun ƙalubale kuma wannan shi yasa da yawa daga cikin mata ba sa so a yi musu ƙarin aure wasu mazajen ba su da tausayi wasu mazajen ba su da jin ƙayi wasu mazajen ba su da lura da sani ya kamata haka kurin saboda kayi aure ka kuntata wa tsohuwar matarka haka mata ka ji tsoron Allah wallahi ita ma wannan matar da ka auro ta ta biyu din za ta zama tsohuwar ita ma sai ta zama kamar tsohuwar riga da za ka ita inda halinka ne ɗoki da giggiwa akan sabon abu wanda ya fi kamata ma ka kula da ita ai tsohuwar matarka ta sha wahala akan ka ta tara maka yaya da ka karar da ita ka canja mata kama da fasali to amma ya lait zalunci yayi yawa a cikin gidaje yau ina ba da shawara wa yar uwa ki ji tsoron Allah ki haƙuri ki ci gaba da rike mijinki da daɗi ko ba daɗi mazajen ne yawancin su haka suke yanzu kaga ai malam ita tana da hankali cewa ta a bata addu'a da zai yaye mata damuwa ba wai magana cewa ta kashe aurenta ba Allah ya bada ikon Allah sa mijinki ya gane maza da kuke yin aure kuke canjawa matanku maza da kuke yin sabon aure kuke canjawa tsofaffin matanku ku sani cewa zalunci kuke barna kuke kuma Allah ba zai bar ku ba Allah ya umarce ku duk masu aure cewa ku yi adalci wa iyalanku wallahu alam Allah gane da mu Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce mijinta ne ya aure to bayan ya tafi ya tare da kwana uku sai ya dawo sai take ce mai ai a shari'a bazawara kwana uku ake mata budurwa kwana bakwai kawai sai mata shiru ya koma gidan wacce ya aura din to bayan kwana biyar sai abokansa suka zo gidan gidanta gidan uwar gidan kenan sai suke ce mata ina mai gida sai ta ce ai yana can sai suke ce mata ai bazawara ce sai ta ce to sai abin ya ruda ta wai sai bayan kwana bakwai da ya dawo take tambaye shi sai ya ce gaskiya ita ta dame shi tambaya shine shine take cewa wai to me matsayin wannan kwanaki bakwan da yi
asali musulmi ya kamata ku sani cewa manzo Allah faɗa cikin hadisi sahihi cewa duk mutumin da ya aure idan budurwa ce ya auro to zai yi mata kwana bakwai yi mata kwana bakwai idan ba zaura ne kuma kwana uku ne daga idan wannan mata mijinta wato ba zawara ya auro to kwana uku ne hakkinsa a kanta idan ya ƙara kwana ɗaya ya zalunce ki kuma ya shiga hakkinki kuma yana da kyau a sanar da shi cewa abin da ya yi ba daidai ba ne kuskure ne in bai da ilimi to a gaya masa saƙo ya ishe masa ki ɗauki wannan maganan ki gaya wa mai gidanki cewa in dai ba zawara ce ya aura to kwana uku ne hakkinta idan kuma budurwa ce ya aura to zai mata kwana bakwai sannan ya dawo kwana bakwai ɗin ma a zai rinka zuwa yana ɗan duba ku lokaci lokacin da kuna da yara ko da yake ibn hazam ya ya ba da fatawa mai tsanani akan wannan cewa wai ko sallar jam'i ma mutum bai zai fita ba tunda manzo Allah ce fal yamkus inda ha saba ya zauna a wajen ta kwana bakwai dan haka abinda mijinki yayi na ƙara kwanaki ya shiga hakinki ya kamata ya biya ki kwanakin kwanakin da ya ƙara miki sai biya ki ya gaya wa wannan bazawarar ita bazawara ce don haka kwananta uku ne sauran ƙarin da aka yi sai ya biya ki kwanakin sai a je a ci gaba da rabon kwana wallahu alam maza muna muku addu'a Allah ba ku ikon adalci kullum kullum fatawar da ake yi shine ba ku ayi matan ku adalci Allah ya ba ku ikon yi musu adalci Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa mijinta ne baya fita sallah asuba idan ta yi mai magana sai ya ce wai unguwar ce ba mutane yana tsoron fita wai to wannan hujja ne
idan har akwai tsoro akwai firgici akwai yiwuwar a taɓa rayuwar ransa ko lafiyarsa zai iya zama a gida ya sallah tunda akwai tsoro idan ya tabbata din akwai tsoron amma idan kuma shi matsoraci ne dama mijin naki ba wai akwai tsoron ba ne matsoraci ne to bai da dalili bai halatta ya sallah a gida ba shari'a ba ta dora mutum abin da ba zai iya ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa ma kasabat Allah baya dora wa rai sai abin da za ta iya yi da haka duk wanda yake zaune a wani wuri da yake akwai ban tsoro akwai firgici kuma yana jin tsoron idan ya fita wannan wuri zai a iya taɓa rayuwarsa ko dukiyarsa to ba laifi ya yi sallah da iyalinsa a cikin gida ko kuma ya nemi abin kariya ya fita amma matukar babu wannan abu yake sallah a gida to mai gidanki yana wa kansa asarar sallolinsa na jam'i Allah shirya da shi Allah gane da shi Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba akan kudin cefane ta ce wai idan ya ragu za ta iya amfani da shi sannan ta ce misali idan mai gidan ya tambaye ta nawa ne abu kaza misali in ɗari biyar ne sai ta ce masa dubu ɗaya ta ce gaskiya su mata sukan yi haka wai suna da laifi to abu na farko dai duk matar da mai gida ya bata kudin cefane kuma sai aka samu saura dan ta yi amfani da shi a mu'amalolinta na gida ba haram bane daidai ne musamman ba irin wannan maza na zamani da ba sa ba da abin a yalwace a wadace da ya yi canji ki soke canjin kawai ki amfani da shi a duka aikin gida ne ya kake dariya bai yi halatta ba ne malam matan nan fa ba albashi ake ba su ba ba kudin kashi ake ba abin da ake ba wa mata kurin mata suna ga wallahi malam mata haƙurin da suke wallahi ya isa Allah wallahi malam wani fa wallahi azimu sai ya kwashi shekara guda bai dauko dubu goma ya ba matarsa ba wallahi ba sa barwa to me a ce wani kudin cafane har da za a zo a sa ido namiji ne wanda yake mai karanta shine zai sa ido akan wani kudin cafane da haka idan ya saura ki soke ki ci gaba da mu'amalan ki kin ji ba komai ai duk hidimar gida ne yawa duk hidima ce ta gida wanda ta ce an an tambaye ta kudin kaza nawa ne to ta faɗi gaskiya kudin kazan daidai kawai kar ki ƙara to amma in ya kasance mijinki baya biyan wasu hakoki yanzu misali zai bada kuɗin cefane amma kuma baya biyan kuɗin break ɗin yara zai bada kuɗin cefane idan an yi bakuwa ana sai mata ɗan lemo mata suna da karamci tana ba wa yara ɗan tukuici shi baya gida shi ba ruwansa baya bada wannan kuma wani abu ne lalurar zaman gida yaro zai yi rashin lafiya a kai shi kemis a caje ke dubu biyu dubu uku to duk wannan kuɗaɗe da kike ƙarawa halal ne halal ne halal ne saboda ai duk a cikin hidimar gidansa ne ake yi abin da ba a so ki dora masa kuɗi ki je ki shiga adashi ki je ki biya wasu buƙatu na waje ba na gida ba ko ki taimaki iyayenki ko ki taimaki ƙannanki ko wani abu makamancin wannan amma duk kuɗin da mace ta ci ku ji da kyau duk kuɗin da mace ta ci ta yi mu'amala wa gida wa abinci wa 'ya'yan miji wa karan kanta ita abin da zai inganta rayuwarta a gida wannan fa ba haramun bane Allah ya gane da mazajen su ci gaba da kyautatawa su ainihin yi alheri wa matansu amma dai ku ginu akan faɗan gaskiya in ya ce nawa ne kaza ki ce kaza ne amma da zarar wata ɗari biyar ɗinsa ko dubu ɗaya ta sulluɓe to ki amfani da ita a daɗa inganta miya ta yi ƙwari a sa mata wake da nama sosai a sa kifi ta yi zaƙi yawwa a inganta rayuwar yara a ba su kuɗin break su je makaranta a biya kuɗin islamiyya wannan duk ba laifi bane a cikin kuɗin miji don ku hakkinsa ne kika sauke masa Allah ganar da mu Allah ya saka da alkhairi wannan mai tambaya ta gaba ya ce matansa biyu to wata ran ɗaya tana al'ada kuma in ya nemi izinin ta zai je wajen ɗayar ba za ta yadda ba shine yake cewa shin ya halatta ya je ko ba da sanin ta bai biya bukatarsa ai kwarai ku da gaske duk mijin da yake da matarsa biyu ɗaya sai take al'ada kuma ya je yana da bukata kaga haramun ne sadu da mace tana al'ada da ya je ya zina ya zauna cikin takura ya je ya biya bukatarsa a wajen ɗaya matar ranar da ta samu waraka lafiya lafiya ita ma wata rana izo irama mata a ɗakin ta biya mata bukatar ta ko da ba ranar girkin ta bane ko kuma in waccar matar tana al'ada ya tsallako shi ma ya zo irama mata ya biya mata bukatar ta ba daidai bane wato mata ana so fa ku gane cewa mutum fa da yake da mata guda biyu ko mata uku ku sani fa matarsa ce fa ba fa karuwa bace ba sai a zo a takure mutane ku matsanta wa mazaje ku hana su sakat yanzu cikin tambayoyin da muka yi wanda suka gabata ina ce wata wata aiki take tafiya ta tafi aikin asibiti mijin ya dawo gida a galabaice yana bukatar matarsa kuma ita ba ta na haka zai zo ta birgima akan katifa yana koran sauro ga wata matar can kuma tana zaune kuma halar ɗinsa ce a ce wai ba zai je wajenta ba sai ya jira ki kuma ke kwana ma kike night duty kike yi ya je ya biya bukatarsa a wurin matarsa ai ba haramun bane ba kawai abin da malamai suke faɗa yana cikin kyautatawa ya rama miki ke ma wata rana ya miki dan kar ya zama ya karkata akan wata ita kadai ya bar wata Allah ganar da mu Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce tunda ta yi aure ba ta samun kula a wajen mijinta ta faɗa a gida iyayenta suka ba ta haƙuri so sai ta zo tana ɗaukan nauyin yaran to sai iyayen nata suke ganin kamar ita ba ta kula da su yadda ya kamata to kuma ta ce saboda yaran sun yi yawa shine take cewa wanne za ta bari a shari'a saboda ita ba mai taimaka mata abin da yake na dole ta kula da 'ya'yan da ta haifa tunda ta riga ta ga iyayenta mijin da ta aura baya kulawa da ita baya yi mata abin da ya kamata kuma su iyayen su suka lazumta mata ta zauna ki ci gaba da kulawa da 'ya'yanki lokacin da kika yi aure ke gidan mijinki ai kula da iyayenki bai zama wajibi a kanki ba tunda ke ma karkashin wani kike ke ma kulawa ake da ke da haka ki ci gaba ki ci gaba da bawa iyayenki hakuri ki ci gaba da kuma neman abin da zaki dada sassauta musu radadin rayuwa amma dai ki sani hakkin farko shine 'ya'yanki da kika haifa ki taimaka musu ki agaza musu su iyayenki ai ita ma mahaifiyarki tana da mijinta wanda mijin shi ya kamata ya kula da ita kuma ita ma mahaifiyarki tana da kannanki ko yayyanki wanda suna nan maza sai su taimaka mata da haka kada ki tada hankalinki kada ki birgita kar ki tsorata duka a kyautata musu gaba da inda hali idan kuma ya matse bayan da za a ce a kula da 'ya'yan iyayen ma kuma a yi musu addu'a Allah ba su yadda za su yi to Allah ya saka da alkhairi take cewa itan ce dai take cewa wai shari'a ta yadda ta zauna da mijin tunda ba su rabu ba amma wai ta ce wai ta ce ta yafi zaman auratayyar ta yafi auratayyar da take tsakanin su eh duk da shari'a ba ta haramta ki zauna da mijin da baya kulawa da ke ba in kin ga zaki iya yi in kin ga zaki iya duk matar da take zaune da miji baya daukan nauyin rayuwarta baya daukan nauyin rayuwar ƴaƴanta in ta ga za ta iya zama a gidan ta yi buge-bugenta ta kula da ƴaƴanta da kanta to wannan abu ne mai kyau abin sha'awa Allah ya miki albarka shari'a ba ta hana ba kin ba da gudunmuwa amma matukar kika ga ba za ki iya ba akwai cutuwa baya daukan nauyi baya kula da ke to ai rukunan auren bai iya cikawa ba a take ki nemi ya sauke miki ya baki ki ki je ki auri wani mijin da zai kula miki da ƴaƴanki ya kula da ke amma zama irin wannan zaman da kuke yi tunda ke dai kina da ra'ayi kuma ke kina so kuma ke kin aminta kin yadda kin ga zaki iya yi kina da hanyoyin da zaki samu to ki zauna ki zaman auren shi yafi miki alkhairi akan ki kashe auren ki zo ki bar ƴaƴanki su tozarta ko je aure wata matan ma ta miki azaba ta ce wa ƴaƴanki azaba wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ta yi aure kusan shekara goma sha biyu amma bata taba jin daɗi ko da na wata ɗaya ba subhanallahi da mijinta shine take neman shawara kuma take cewa wai malami ne sannan ne ma take faɗa a do Allah arfa asiri do Allah arfa asiri ku rinka rufa wannan tambayar ta ta kuma malam injiniya ba cin fuska a ciki kuma me ce ta ce malami ne kuma malami shi ya abin fi nan kamata a ce ya kyautata mu.
ku rinka rufa malamai asiri do Allah ku rinka rufa musu haba ke dai kawai ki ce kina da mijinki Suna da ma- yana da mata ne wai baya kyautata musu baya kyautata musu to Allah shiryar da shi na sani malaman ma akwai masu dan taba rashin gaskiya bayan da za yi sai dai Allah shiryar da su Allah gane da su amma wallahi muna jin ciwo sosai wallahi a ce malami ya zo yana rashin kirki mutum mai addini yana karanta Qur'ani yana karanta hadisi baya aiki da abin da yake kuma kaji ma mata ce fasananne ne Mm-mm.
saura ka dan fata tona asiri ba ta to Allah dai ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu to anan ne shawarar da zan bayar shine a kasancewa mijinta malami ne ta zauna da malami akwai alheri gaskiya alƙalli ko ba komai dai zai nuna miki hanyar Allah hanyar shiga aljanna duk talaucin su da rashin kulawansa sannan kuma malami ne insha Allah kin san dai baya neman mata baya zina baya kaza baya kaza da sauransu to in akwai hanya da zaki samu ki kula da kanki ke in akwai wannan hanyar to ki ci gaba da kulawa da kanki ke ta haƙuri da wannan bawan Allah har zuwa lokacin da Allah zai yaye miki kina addu'a shi yafi alheri da ki kashe auren amma fa matukar babu kyautatawa babu kulawa kina da dama kuma ki nemi saki ya sauwaƙe miki ki je ki auri wanda zai ci gaba da kulawa da ke amma ba na son mutuwar aure ni dai a fatawata ba na son sakin aure ba na son mutuwar aure sai in an yi an yi an yi an rasa yadda za a yi to wannan kuma ba za mu bari a cutar da mutum ba ba za mu baki fata wadda za ta zalunce ki ta cuce ki ba ki je ki nemo hakkinki ki je ki nemo yancinki ki auna ki duba ki gani me yafi abin da yasa injiniya kullum ba ma so mu ba wa mata rabuwa kashe auren nan saboda wallahi malam mata suna da rauni ba karamin rauni ba yanzu malam wata zaga da ita da mijinta suna da 'ya'ya bakwai a ciki akwai 'yan mata sun kusa aure zaka ji an ce ubanta ya mutu uwarta tana gidan haya tana fama da hawan jini da ciwon suga gida babu yalwa to in ta yi maka bayani irin waɗannan matsaloli ba tare da an duba in kuma ta kashe auren yaya za ta koma ba to akwai matsala gwanda a ba ta haƙuri ta ci gaba da haƙuri da juriya da dauriya tun da dai ana ta maleji akan ta kashe auren ta tafi ta bar 'yan matanta bidare da suka taso ba uwarsu a gida wato malam kada a baka labarin auren da ya mutu aka mutu aka kashe aure aka tafi aka bar ba ni sunan shi aka bar aka bar yara 'yan mata ba aure da su ba wallahi wasu zina suke kuma kishiya malam ba ta da kirki wasu daga cikin kishiyoyi ba sa kula da 'ya'yan ba sa kula da su ba sa kula da su shi yasa ba na son mace ta kashe aurenta tana da yara yan mata a gida ta tsallaka ta bar su wala ba wani auren da zaki je ki ki ji dadin auren ko kuma ta koma gida ana cikin talauci ba abincin kirki mahaifiyarki ma da ƴar take maleji yayyanki suna ciyar da ita kin zo kin kashe aure kin zo kina zawarci ga yanzu malam duk matar da ta kashe aurenta wallahi malam kafin ta samu saurayi ko mijin da zai aure ta sai an yi da gaske so shi yasa ba na son ku rinka gaggawa wajen kashe auren ki rinka auna ki duba to yanzu da da in koma gida ya zan tarar da gida da kuma in ci gaba da zama da mutumin nan to ai sai ki duba ki ga wanne ne fi dama dama wannan malami ba da yanci ko ba saboda malami bai san me zaki je ki tarar da shi a waje ba da haka shi yasa kullum muke gaya mata waɗanda ake zalunta su mazajen suke shiga hakin su to a rinka duba irtikabu a khafu zararin in ji malaman usul abin da yake mafi saukin cuta to shi sai a duba Allah ganar da mu Allah ya sa mu dace Allah ya baki mafita yar uwa Allah ya taimake ki Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce sun rabu da mijinta saki uku ya mata sai ta yi dabara wai ta je ta yi wani auren na ƙarya ba na ƙarya ba zan ce ba dai auren kamar yadda ta ce wai da niyyar ƙarya sai bayan sun yi auren ta sa wancan mijin ya sake ta shine sannan ta ƙara komawa ta lallaba ta auri wannan mijin na farko kenan shine take tambaya wai sai ta nemi yafiyar wannan mijin da ta sa ya sake ta gaskiya sai ta nemi yafiyarsa kuma haramun ta aikata auren kisan wuta haram mata auren kisan wuta haram iyayena mata auren kisan wuta haram kin aikata haram kuma ya kamata ki nemi afuwar wancan mijin shi kuma wannan da ke aure shi na biyu auren yayi Allah ya sauki kuma wannan ɗabi'a ne da yau mata suke aikatawa mace ta je ta rawar kai ta ta rashin kirki da rashin kyautawa har miji ya sake ta saki ɗaya baki hankali ba an ƙara miki saki na biyu baki daɗa yin hankali ba a zo a ƙara miki saki na uku wai lokacin za ki nuna saboda shakiyanci wai ki nuna wai kina son wancan mijin farko kuma Allah ya zo jarrabe su da shegiyar soyayya aka ce malam mace ta fi bala'in ƙaunar mijinta lokacin da ya sake da sake uku galiban ɗinsu to kin aikata haram sai ki nemi Allah ya fi miki Allah ya sauƙi
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa sun samu matsala da mijinta akan fita unguwa sai ya ce mata duk ranar da ta ƙara fita ya sani ko bai sani ba duk ran da ya fita fita ba izinin shi to ya sake ta to shine daga baya kuma sai suka daidaita ya ce ya janye waccan maganar tata shine take tambaya wai shin akwai saki a tsakanin su ko babu ta fitan ne ko ba ta fita ba ba ta yi bayani ba gaskiya to idan kin fita shi ma ba zai zama saki ba idan kin fita duk mijin da ya ce wa matarsa in kika sake fita daga gidana a bakacin aurenki to yawanci maza suna faɗin wannan dan barazana dan kada ki fita din saboda ya san iya abin da zai iya gaya miki ki kiyaye ki bi dokan nan kar ki fita shine tunanin kada aurenki ya lalace to amma mazan suna mantawa mata wannan zamani yawancin su ba su da hankali sai wanda Allah ya kubutar a cikin su in dai akan wannan ne mace tana da yanda ka san kan akuya haka kansu yake wallahi lokacin da kace kar ta fitan a lokacin za ta fita da haka ina ba da shawara wa maza ku daina zuwa kuna kafa doka a gidanku ku ce in an yi kaza za ku yi saki in dai macen wannan zamani ne to fa ina tabbatar maka ka sha kurumin ka wallahi sai ta aikata wannan abin da ka hana ta din ana kawo mana cases da yawa akan wannan da haka idan mace mijinta ya ce in kin fita a bakacin aurenki to yana tsoratar da ke ne yana firgitar da ke ne kada ki fita din to amma in kin fita din to sai an dawo an daɗa tambayansa kana nufin yanzu ka sake matarka ya ce eh ya sake ta to kin sako ya ce a'a ni na faɗa ne don kar ta fita to wannan bai zama sake ba don haka mijinki da ya faɗi wannan furici kuma daga baya ya zo ya canja furicin ya ce ya janye shikenan ya janyu yana jin ya ga rashin hankalinki ne zai iya yiwuwa wato za ki je ki fita din Allah shiryar da ke lalle wannan kina da taurin kai kwarai da gaske Allah ganar da ke Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce wai a mata bayani me ake nufi da maharrami wai sannan take cewa shin matar mutum za ta iya zuwa maharram za ta iya zama maharramarsa
idan an ce muharrami shine wanda babu aure tsakaninku muharram ma'ana haram ne ka aure shi haram ne ki aure shi haram ne ya aure ki qur'ani yayi bayani hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-rida'ati wa ummahatu wa ummahatu nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف waɗannan su ne muharramai da ƙur'ani ya yi bayani yanzu misali mutum uwarsa haram ne muharramansa ce ummahatukum wa banatukum haram ne mutum ya auri uba ya auri yarsa wa ammatukum gwaggwanka wa akhwatukum da yan uwanku mata ba za a yi ba ba za a yi aure ba wa ammatukum wa khalatukum innaka kanwar uwa ba a aure tsakani ba zaki aure kawunki ba shi ma na muharrami ne wa banatul akhi wa banatul ukhti wato da ƴaƴan dan uwanki yayanki muharraminki ne muharramanki ne ƴaƴan shi yayanki muharraminki ne dan dan uwanki ne ai shi ma ƴaƴansa ma muharramanki ne ba za ki aure su ba ba za su aure ki ba wa banatul ukhti ‘yar uwarki mace da ta haihu ‘ya'yan maza muharramanki ne babu aure tsakaninku kamar ‘ya'yanki ne wa banatul ukhti wa ummatukum allati arzanakum da matan da suka shayar da ku mace in ta shayar da ke ko ba uwarki bane in ta shayar da ke ta zama muharrama kai ma in mace ta shayar da kai ko ba mahaifiyarka bane ta zama muharramanka wa ummatukum allati arzanakum wa akhawatukum min ar-radha'ati wa ummahatu nisa'ikum wa akhawatukum min ar-rida'ati yan uwanku da kuka sha nono tare duk wanda kika sha nono tare kin ga kanin kin sha nono tare yayan kin sha nono tare ko wanda aka sha da ku lokaci guda ko yan biyu ko Hassan da Husaini ko Hassan da Husaina shine wa akhawatukum min ar-rida'ati wa ummahatu nisa'ikum da iyayen matanku surukarka ma'ana uwar mijinki uban mijinki bai zai aure ki ba haka kai ma ba za ka auri uwar matarka ba uwar matarka kamar uwarka ce ita ma muharrama ne har abada babu aure shine wa ummatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna Ya'yan agola da ake kawo su gida sune rabaib Ya'yan agola da ake kawo su gida wato mace ta yi aure ta zo da ya'yan agola amma in ka sadu da uwarsu duk wanda yayi aure matarsa ta zo masa da agola agola ka sadu da uwar to haramun ne ka auri yar yar kamar ta zama yarka ne fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum amma in har auren aka daura kadai baka sadu da uwar ba to ya halatta ka saki uwar ka je ka auri yar ka saki uwar ka je ka auri yar saboda baka sadu baka kwanta da uwarta ba shine fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum kuma sai ya'yanku wanda suke na cikin tsatsanku gaba daya wa an tajma'u bainal ukhtayn Allah ya hana a hada yan uwa guda biyu kamar misalin mutum ya auri kanwa kuma ya auri yatta a lokaci guda haramun ne ba a yi wannan kin ga sune muharramai da Qur'ani yayi bayani wallahu ta'ala alam na'am Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce shekarar ta bakwai da aure amma har yanzu bata ga sadakin ta ba ta dauka mijin ne bai bayar ba da ta tambaye shi sai ya ce ya bayar da ta tambayi mahaifinta sai ya ce ai an bayar amma ya ara ne shi ita tambayarta ta ji an ce wai mace dole sai an ba ta sadakinta a hannunta ta kirga su tukunna sannan a karbe su shine take tambaya um, na farko dai sadakin mace nata ne iyaye muna kira cewa uh, ku ba wa ‘ya'yanku sadakinsu wa atun nisa a sadukatihin na nihla fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'an Allah ya ce wajibi ne dole a bawa mata sadakinsu wajibi ne dole a bawa mata sadakinsu da haka duk wanda ya karbi sadakin yarsa ko dan wasu koyar wasa to ya bata sadakinta na ɗaya kenan na biyu babanki ya karba yana bukata ne ai watakila ya sai miki gado kin tambayi ina aka samu kudin gadon ya sai miki zanin gado ya sai miki katifa ya sai miki dining table ya sai miki chairs ya sai miki kujeru ya sai miki kayan kitchen ke saboda ba kunya kuma ya karba din ya ce miki ya ara sai ki je ki bi shi ki wace irin mata ne ki ki bar masa ki ce kin yafi eh ki ce kin yafi kuma in ma ya cinye ya cinye ya ki ya cinye dan manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi anta wa maliku li abik da kai da dukiyarka gaba ɗaya na babanka ne da haka dan ya ce wani dubu talatin ɗinki ko hamsin zaki zo ki fitine mu da wani tambayoyi da wani abin nan kar ki sake mana tambaya akan wannan sadakin naki babanki ya ci shikenan ai ya sai miki gadaje da komai da komai maganar cewa wai in an yi aure dole sai an danka wa mace sadakin ta hannu da hannu suna eh suna bayani ne akan iyayen da kakanni ne da malaman da suke faɗa cewa dan su nuna muhimmancin a bawa mace sadakin ta haka ne amma ba wai ana nufin in bata ga sadakin ta ba auren ta bai ba haka ake nufi ba ba haka ake nufi ba Allah ganar da mu kuma ya halatta uba ya dauki sadakin yaya sai mata gado ya halatta uba ya dauki sadakin yaya sai mata kujeru ya sai mata katifa yanzu akwai yarinyar da aka zo za a yi auren abin ya koke gaba daya ga sadaki an bar wajen dubu ɗari da wani abu na ce ku ɗauka ku sai mata ai kayanta ne ai tun da gadon nata ne ai ya halatta ai mata amfani da kuɗin ta wallahu alam Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce ita likita ce su bi ne a wajen mijin to idan ta tafi asibiti sai ya koma wajen abokiyar zaman ta ya kwana idan ta dawo kuma sai ya je ya mata kwana ɗaya to kaga kenan kamar da ta ce yana yin kwana uku a can ita kwana ɗaya ake mata kuma ta ji an ce ya kamata a raba kwana daidai ita tana ganin hakan kamar ba daidai bane gaskiya ne mijinki bai kyauta ba ba daidai bane tunda ya je auro ki ya san ke likita ce ai ba inda aka ce saboda likita ne a cinye mata hakinta idan ya je kwanakin da ana ya zo ya biya ki lokacin da baki a duty ki gaya mai gidanki sako ya ishe masa cewa fa ana bin sa hakki kar fa ya kuskure ya bari ya mutu ana bin sa wannan hakkin kwana maza muna gaya muku duk hakkin mace za ku ci wallahi da sauki in ku ci hakkin kwanan mace fa akwai hadari ku daina cin yau mata hakkin mace hakkin kwananta kuma mace tana iya hakuri da komai amma ba ta iya hakuri da hakkin kwana ku daina dauke kwanan iyalin kuna ba wasu kuna nuna raunin ku mutum ya nuna kwadayinsa da jarabarsa matanka guda biyu ka nuna kafi jarabar wance yana rage darajar namiji yana rage kiman namiji yana rage mutuncin namiji don haka duk wanda ya dauki kwanan wata ya kai wa wata ya je ya mayar mata kwananta wannan fa dole ne ba alfarma ake nema ba da haka ya ke dokta ya ke likita mai gidanki da yake daukan kwananki yana kai wa waccar lallai tun da baki nan baki kwana a gida ba zai iya zuwa kwana a ɗakin waccar amma duk ranar da kika dawo kuma sai a rama miki sai a samu zaman lafiya Allah ya mana afuwa wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa kishiyarta ce wai take mata makirci don habbaki da bagi ta faɗa mata sai ta ga bayanta ita da 'ya'yanta to dan da ta haifa wai da an haife shi lafiya kalau amma yanzu sai ya dinga fama da wani abu kamar farfadiya sun je asibiti an duba ba a ganewa sannan kanin sa ma haka shine take neman wata addu'a kanin dan eh a cikin 'ya'yan karamin karamin danta su biyu kenan duk suna fama da matsananciyar rashin lafiya shine suke neman wace addu'a za a ba su su dinga yi to na farko dai babu wani wanda ya sai gaban wani ku ji da kyau yawa kuma duk wanda yake bude baki yana cewa zai ga bayan dan uwansa jahili ne dan gargajiya kawai dan tsubbu matsafi ina mamaki mutum wai ya bude baki wai ya ce wai dan uwansa wai sai na ga bayan ka kai kuma kai dinwa banzan bazara karan kada miya mutum yana da awar rububiya a hannunsa abinda Allah shine yake yi ka ce wai Allah ne yake ganin bayan mutum ai ba kai ba matsafi kawai almajirin matsafa kada ki rudu kada ki tsorata don kishi yake tace wai za ta ga bayanki Allah ne ya isa ga bayanki idan tana gadara da boka yake kuma na baki gadara da tauhidi da aqida ki rike qur'ani ki rage bacci ku buga a gani da ita da za ta bi boka da ke da za ki rike dare ki rike azumin litinin alhamis ki rike sadaka ki rike biyayya ga miji ki rike karatun qur'ani wannan sune kandagarki wannan sune za su ba wa mace kariya idan kina fama da kishiya mai bin gidan boka to ga wuridi na baki ga bara na baki ga sirri na baki duk matar da take fama da kishiya mai bin gidan boka dauki qur'ani izo 60 ki mai da shi shine abin tsaron ki insha Allah ki ta karantawa kina sauki kina cewa ya Allah ka raba ni da makircin abokiyar zamana don albarkacin qur'anin nan zancen ka ne ya Allah sifan ka ne alqur'ani ya Allah ya Allah ka bani kariya da wannan bai Allah tashi karfe uku na dare lokacin mijinki baya nan ki hana kanki bacci ki ta sallah kina sata a sujjada kina gaya wa Allah cewa ya taimake ki akan wannan matar ina tabbatar miki da taimakon Allah insha Allah wannan daren da kika yanka ba zai tafi a banza ba dauki azumi ranar litinin ko alhamis kama azumi da kin zo shan ruwa ki daga hannu ki ce ya Allah wance ta dame ni ka kare ni ya Allah wance ta dame ni Allah ka tsare ni da ita ya Allah duk makircin da wance ta kulla a kaina ko akan ƴaƴana Allah Allah ka shiryar da ita Allah ka ganar da ita Allah in ba mai shirywa bane Allah ka maida mata makarunta kanta ya je ya kare a kanta ita can Allah ka tsare ni da ƴaƴana ba mamaki injiniya sihiri ko sammu ta yi wa ƴaƴan to kaga ai abin da ta faɗa za ta ga bayan ta ai bata ga tunda yanzu ba ke ya shafa ba ƴaƴan ke shafa duk da ya shafe ki sammu wata kila aka yi wa yaron ku je ku nemi magani na shari'a ku je ku nemi magani na zamani a ta neman magani kuma ina miki albishir yaron zai wanke insha Allah in kuma kin ga ya mutu Allah ne ya dauki ransa kawai kuma irin wannan kishiya irin wannan kishiya zama da ita zama da irin wannan kishiya wallahi tallahi ba da ba dan auren ba a hannun ki yake wasu in ce miki wallahi da kin canja ko a gaya wa mijin nan ya ji tsoron Allah kana zaune da kana zaune da yar bid'a mai shirka matarka tana zuwa gidan boka tana cutar da abokiyar zamanta kana nan kuma kana nan wai kai namiji ne ko wai wai kace wai kana son matanka duka wannan wani irin lusaranci ne wannan Allah sawaki assalamu alaikum Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana fama da hutu yawan hutu ko ta yi alwala sai ta ƙara yi sannan ta ce tana so da ta dinga kwanciya irin an ce za a yi bacci a kwanta da alwala amma ko ta yi sai ta ƙara yin hutun nan shine take cewa wata shawara za a bata sannan sallarta ya sallarta idan ya wuce ka'ida ya wuce hankali na rashin lafiya ne wannan sarsarrih kenan zaki sallar ki a haka zaki alwala ki a haka zaki duk abin ki a haka yanzu akwai wanda da ya zauna sai dai ka daina buwut buwut yana tafar da iska buwut buwut wani a cikin mutane ma yake sakinta ba yanda zai bai da control wannan bai da matsala a shari'a ibadarsa tana nan ke baiwa Allah na farko ki je ki nemi magani in kin likitoci ba su baki ba ki nemi maganin gargajiya suna ba da 'yan magunguna da ke rage waɗannan yawan fidda iska da wannan hutu amma bai taɓa sallaki ba bai taɓa alwalaki ba bai taɓa kaza ba ki je ki sallaki a haka kawai eh saboda kina da larura haka mai tsoyoyin fitsari kullum fitsari yana zuba shi ma haka ko mai fitar da maziyi kullum kullum salsal mazi kenan shi ma haka zai sallasa wallahu alam Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa wai shin za ta iya ƙara wa mahaifinta kuɗin da yake bata ta ƙara masa kuɗin makaranta wai saboda baya isa ta wanda take yake yake bata wai saboda kuma tana jin tsoron fadawa tarkon samari eh ta yi wa mijin bayani ta yi wa uban nata bayani cewa kuɗin da yake bata baya isa ta yi masa bayani cewa kuɗin da yake bata baya isa ta nemi ta hanyar lalama ya ƙara mata idan bai ƙara ba kuma in dai ta ga cewa rashin kuɗin ya kai zai iya jefa ta ta je ta faɗa haram ko ta nemi maza su lalata da ita su biya mata bukata don su bata kuɗi to ya halatta ta ƙara dan abin da za ta ƙara amma ba tare da ta cutar da mai gidan ba wannan saddan lizzari'a ne don toshe kafa ta barna da ta je ta nemi maza su bata su lalata ta wanda ta yi ƙaryar ta ƙara wa uban nata tunda shi mai taurin kai ne uban in an gaya masa gaskiya baya bara ka san malam akwai iyayen da in dai za ka gaya masa gaskiya da gaskiya ba za su yi ba to kuma wannan ya mace ne kullum na sha faɗa a karatu iyaye maza duk wanda yake da yaya ya budurwa fa ya bata kulawa na musamman na gaya muku wannan ina bada ina bada shawara wa ƴan uwa masu sauraron mu a wannan zamani a wannan lokaci da ake ciki duk wanda Allah ya jarabe shi da yaya yarinya budurwa to kai kokari ka dauke mata dukkan bukatunta dan wallahi idan baka mata ba za ta nema a waje in ta nema a wajen nan ku za a nemi mutuncinta in dai yarka za ta je ta mika hannu a wajen samari su ba ta ko yar gidan waye ta wani ku ya kwanta da ita wani sai ya ci mutuncinta wani sai ya lalata maka ita dan haka a hanyar wato matsolanci da rowa da ƙin kashe kuɗi in ka zo kai wa ya mace za ka ji labari tana zuwa ta kwana a ɗakin samari suna mata shopping saboda kai baka mata shopping ɗin yadda ya kamata yanzu yarinya ce malam duk ƙawayenta suna saka atamfa suna yin kwalliya suna fita kai ka bar yarka budurwa cikin matsi ba rigar kirki ba zobe ba hoda ita mace sai da shafe-shafe sai da makale-makale sai da rataye-rataye ba irin ɗa namiji ba ne ba dole tana buƙatar hoda tana buƙatar ɗan kunne tana buƙatar ɗan kwali hijabi mai kyau tana buƙatar ta canja ɗan takalmi yau ta canja ɗabi'ar su ne na 'ya'ya mata kaga buƙatar ta tafi na ɗa namiji to ya kamata iyaye ku rinka ba da kulawa sosai ga 'ya'ya mata yanzu tana buƙatar auduga duk watan duniya tana buƙatar ta sai auduga da za ta yi amfani da shi na al'adarta amma na uban sai kau da kai baya bawa yarsa komai baya taimakonta da komai kuma da ta faɗi buƙatar ta sai ta faɗa yana zage-zage a'a ba daidai bane wannan kuskure ne babba ku kula da 'ya'yanku mata sosai sosai don kada su je wasu a waje su yi ƙoƙarin kulawa da su su taɓa musu mutuncin su ba za ku ji daɗi ba Allah ya ganar da mu Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai shin mace za ta rama sallar da ta jinkirta saboda tana tunanin jinin al'adar ta bai gama tafiya ba misali ta jinkirta la'asar sai ta ga bai dauke ba bayan la'asar sai ta ga ya dauke ta jira har magariba sai ta tabbatar ya dauke wai shine take tambaya za ta rama har azhar da la'asar ne idan dai azan da asar din ya zo mata tana cikin jini jinin bai dauke ba ba za ta rama ba in dai jinkirin da ta yi daga baya ya bayyana jinin bai dauke ba sai daga baya ne ya dauke ba za ta rama ba idan ku ta yi jinkiri sai daga baya ta fahimta cewa ba ta yi sallar ba ashe jinin ya dauke to sai ta rama wannan sallar din don ya sallar ta same ta tana cikin tsarki wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa ya ƙara aure to matar da ya ƙara kwata-kwata ya ce wallahi baya jin daɗi saboda idan ya kusance ta wari yake ji kamar ba ta kula da jikinta ya siyo mata magani kuma ba ta amfani da shi sannan shi baya son ya rabu da ita saboda mahaifin shi ba zai so a rabu da ita ba kuma shi baya so ya shiga hakkinta shine yake tambaya me ya kamata yi to yanzu irin wannan tambayar malam ni me yake me- ni kuma ni ya zan yi da shi
to a dai ba ta shawara to ya ce kai sallah sorry. ya ce ya auro ta baya jin daɗin mu'amala da ita ya faɗi illa ya ce tana wari in cuta ne ya sai mata magani ba ta amfani da shi kuma ya ce ba ta kula da jiki kuma ya ce baya son rabuwa da ita a shi mahaifinsa ne wai Ma- tito tunda mahaifinsa ya baya son rabuwa mahaifinsa ya san illar da yake fama da ita to kaga ai yanzu nan mahaifinka baya da hakkin da zai danne ka akan haka kana zaune da mace kuma ka ce zaka tozartar da hakkinta to a nan gurin shawara shine ko dai ka matsanta mata ta gyara jikinta ai iya muni a ce mace ana alaka da ita ana jin wari ai na wannan bai yi ba wannan ba za ta zaunu ba ai Bai- ai jaba ba ta iya zama a cikin daki sai an kore ta ake zama ai to kaga wannan dai ta yanka wa kanta tikitin fita kenan daga gidanka ta shirya ko ba ta shirya ba ɗaya kenan abu na biyu ka yi ƙoƙari ka yi wa mahaifinka bayani don ko ɗin ma wani lokaci sai mutum ya ce wai kunya yake ji ba zai faɗa ba dattijon nan ka je ka kora mai jawabi ka ji ka ce baba fa lamarin nan fa ya wuce yadda kake tsammani ka ji ka ji ka ji zai ce a a, a, a, a. abin har ya kai haka ka ce na yi iyayi na to zai goyi bayan ka amma in baka yi masa bayani ba ba zai fahimta ba kuma zai hana ka ka rabu da ita kuma zai ga idan ka rabu da ita ka tozarta shi baka bi shi ba kuma kai ma abin zai dame ka cewa baka bi mahaifinka ba to kuma bittali shine in ka ci gaba da rike ta kuma Allah sai ya tambaye ka so a nan gurin abin da zaka yi shine in dai ba za ka ba ta hakkinta ba in dai ba za ka kula da ita ba to gwanda ka sallame ta ka ba wa babanka hakuri shi laifi ne ka masa cewa ya hana ka sake mata ka sake amma wallahi ka kuskura ka bari ka mutu da wannan mata baka kulawa da hakkinta wallahi sai Allah ya tambaye ka mata ku kuma wannan tambaya wa'azi ne gare ku hajiya kazama hajiya dofci ki ji tsoron Allah kin ji ga yar uwarki an ce wari take yi ki kula kina ji na ko ba ki ji ki nutsu abun kunya mijinki ya je yana faɗa a waje wai wari kike yi me kike yi ga ruwa ga sabulu in ba sabulu akwai wadataccen ruwa ki wanke kayanki ki kula da ɗakinki ki kula da jikinki kina ina har zaki je ki bar datti a jikinki a wannan zamani to dai kun ji in mijinki yana miki ya kana yana ƙauracewa to wataƙila wannan ne shi yasa ka sha rubuta mana ka sha karanta mana tambaya ai wancan mijinta ya ƙaurace mata to ba mamaki shi ma warin yake ji su gyara kawai ku ji tsoron Allah ni kam daman na sha gaya muku mace mai kazanta dai ta gama kashe kanta a gidan mijinta wallahi in dai kazama ce ke kawai gwanda ma a miki sallar jana'iza abin ne ki kawai zancen ki ya kare auren ki da ya, ya tafi Allah ya sauke Allah ya saka da alkhairi wannan namiji ne yake tambaya wai ya kasance yana sha'awar namiji dan uwansa shine yake neman taimako abin wai yana damun sa sosai ya rasa yadda zai ai dole ya dame ka tunda ka bi layin shedanu ka kusa ka zama shedani subhanallahi bala'i kenan wannan shedan ya aure ka shedan ya rungume ka shedan yana tarayya da kai shawara shine ka yawaita tuba ka yawaita kuka yana tabbatar maka idan ka shiga wannan harka ta neman maza ka shiga uku ka gama lalacewa ka zama ɗan luwaɗi kuma ina shaida maka Allah ya halakar da al'umma guda saboda wannan mummunan zunubi manzon Allah ya faɗa akan harkar luwaɗi uqtulul fa'ila wal maf'ula bih idan aka kama mai luwaɗi da wanda yayi da wanda aka yi da shi a kashe shi hukuncin ka kisa da ka karku kuskura kana sha'awar ɗa namiji ka je kai aure ya je yayi aure in kai aure ka aure ya mace zaka samu sauki in garin ku birni ne ka tafi wani ƙauye ka je ƙauye akwai arhar aure har yanzu ku ne a birni kuke tsanantawa kanku kuke takurawa kanku sai an yi akwati kaza sai an yi atamfofi kaza sai an yi lesi kaza su mutanen ƙauye yanzu mijin kawai ma ake nema da an same ka da an ga kana dan haske haske daga baya ce a ai dan birni ne daga birni ko baka ba da komai ba za a ce a daura daga baya a hadu kawai a san yadda za yi ka tafi ƙauye ka je ka ƙara ka je ka yi aure shi yafi maka kaka zo ka zauna a birnin taka kana fajirci Allah ya sauke.
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ya ce wai wanda ya jima'i lokacin Ramadan da, da, da rana kenan wai wai zai iya ciyarwa kuma ta ya zai ciyar Duk wanda ya jima'i a lokacin Ramadan Allah shirye shi kafara ne akan sa azumin sa ya kare bal shine ma abinda malamai ko sabani ba su yi ba shine abinda aka ce ya kare azumi ko sabani babu duk wanda ya kusanci mace da ramadana azumi sittin ne a kansa da ɗaya ba ciyarwa ba azumi sittin da ɗaya in ka ciyar da mutanen garin ku gaba ɗaya kayi aikin banza sai ka yi wannan azumin ina fatan kana fahimta Allah ganar da mu Allah ya saka da alkhairi wannan ta ce tana da yara to amma duk ɗawainiya a kansu take to sai ta nemi aiki wai ta samu contract ina ga ba a ƙasar nan bane ta tafi wani waje to shi ne mahaifiyarta take fushi da ita ta yi ƙoƙarin asulhunta su amma mahaifiyar ta ƙi haƙura kusan wata uku kenan yanzu da tafiyarta ta ce tarbiya ba za ta yiwu ba da yunwa da jahilci shine take cewa wallahi ba ta da wanda wanda zai taimaka mata in ba fita ta yi wannan abin ba to shin ya tana da laifi ta je ta ci gaba da aikin contract ɗinta ta ci gaba da yi wa mahaifiyarta haƙuri tana ɗan turo mata abin alheri mana inda kaga uwar tana fushi ba ta dan mata yayyafi ne tunda kina kasar waje din dan turo mata wani abu za ta daina fushin nan ina tabbatar miki za ta daina fushi ki tura a mata abun arziki ki tura a ita ba ta hakuri ki je ki ci gaba da aikin ki ci gaba da kulawa da ƴaƴanki tunda Allah ya jarabe kina da tarin ƴaƴa ba wanda zai kula da ke ba yanda za mu yi da ke dole mu barki ki je ki wannan aiki duk da cewa ba daɗi saba mahaifiya to amma mahaifan ba kullum ne suke ganewa ba abu na biyu idan mahaifiyarki za ta sama miki hanyar da za ki kula da 'ya'yanki ko za ta ɗauki nauyin kula da 'ya'yanki ko za ta sa a kula miki da 'ya'yanki to haram ne gare ki je ki wannan aiki saboda mahaifiyarki ba ta so idan ko ba za ta iya miki wannan ba to a ci gaba da ba ta haƙuri kar a yi faɗa da ita kar a yi musu da ita ki ci gaba da aikin ki ki ci gaba da kulawa da 'ya'yanki ki ci gaba da kimata isani ki ci gaba da ba ta haƙuri Allah ya daidaita ku da ke da mahaifiyarki Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa su bi ne a wajen mijinta to amma wallahi ba ta samun kulawa ya ce ga ta ce ga duka ga zagi ga wahalhalu sannan ta ce ko ɗinki zai yi sai ya yi wa 'ya'yan abokiyar zamanta ta sai ya masa kala uku sannan zai wa 'ya'yanta kala ɗaya ai gwanda kai bayani sosai mutanen duniya su ji irin zaluncin da maza suke a gidaje zalunci ka daki mace wani mamaki nake mazan nan da suke dukan mata wallahi mamaki abin yake bani ka zo ka daki mace yarka ce ka daki mace kai ka halice ta ka daki mace kai ka yi ta in banda butulci na ɗa namiji ba da rashin mutunci a ɗauko ya a baka ba sayanta ka yi ba ka ɗauki tsumagiya ko ka ɗauki gangan jiki ka rinka duka annabi ya ce yanzu ɗayan ku sallallahu alaihi wasallam zai zo da daki matarsa zarbal abdi kuma ya zo ya kwanta ya je ya neme ta yace waɗanda suke dukan matansu a cikin ku laysa ulaika bi khiyarikum ba su ne zababbu a cikin ku ba ko dukan da shari'a ta ce ayi darban ne ghairu mubarrahin duka ba mai cutarwa ba ba mai ballaka shi ba ba mai kumba da jiki ba ba mai yaga fuska ba wallahi ba daidai bane kuna dukan matanku ba daidai bane kuna dukan matanku ba daidai bane kuna dukan matanku kuma duk uban da ya dake ya dake matarsa sai an dake yarsa ka rubuta ka ajiye kamata dinu tudanu wal jaza'u min jinsil amal duk uban da yake dukan yar wani in Allah ya soya da shi ma sai an dake yarsa wannan yar taka da kake tattalawa kana santa wani zai zo ya aure ta ya mata shegen duka kana ji kana gani in kai wasa kai ma sai ya zabga maka mari ya hada da kai haka rayuwa take duk wanda ya rashin kirki sai ya girba kuma ko kana rai ko bayan ka mutu abu na gaba duk uban da ya san yarsa tana gidan wani namiji yana dukanta yana dukanta to ya kira shi ya ja masa kunne ya ce daina dukan masa yarsa dan aure ba bauta bane dan na baka ya sai ka je ka ta dukanta ta ta ta ta maka hidima ta ciyar da kai ta ta dafa ma abinci ta kula maka da yayanka ta maka gadin gidanka ita ce yar shara ita ce mai gadi ita ce mai wanki ita ce mai kaza ita ce akwai mazajen da hatta motocin su matan suke wanke musu wallahi kuma mutum ya zo rufa yana duka ka kira shi ka gaya masa ka ce ka daina dukan yan nan ka daina dukanta na baka ita a matsayin mata aure ne idan kuma ba za ka daina dukanta ba ka rubuta man takardar ta gabata ba aure na zo na kashe ma ba wannan kai uba sako ne nake baka abinda zaka gaya ma kenan wannan mai taurin kan da yake dukan yarka ka ce ba na baka ita ne dan ka dake ta ba kuma ni iyata ba jaka bane kuma ni iyata ba baiwa bace ka san akwai mara kunyan da in baka fito karara ka masa bayanin bai da kunya ba wallahi ba sa jin tsoron Allah ba za su bari ba malam ba ruwansu da wa'azi ko aya ko hadisi ba ruwansu in sun ji malami ma yana wa'azi murɗa rediyon suke yi goge tashar suke yi tantirai ne marasa mutunci ne marasa arziki kuran ka ja masa kunne ka gaya masa ka ce ya bari idan kuma ba zai bari ba to ka ce ya sallame ta haza wassalam lakum dinukum waliya din ya ba ta takaddata ta koma gidanka ta zawarci ka nema mata wani miji ba ba ba ba ba ba shi ba ku daina bari ana ta dukan ƴaƴanku to ai yanzu al'amari in ka zo kai magana ya zo ya sake ta aure ya zo ya mutu a ta zaman zawarci ba yanda za a yi kuma yanzu ga wancan ma ita ma bata yi aure ba ga wancan ma auren ta ya mutu tana zaune to haka zaka bar ta sai an kashe ta sai sai an kashe maka ya saboda baka da kishi to sai me in bata yi auren ba Allah ne bai kawo ba amma in kun yadda za a je a ta dukan ƴaƴanku a gida ni dai ni dai wallahi ba zan bada fatawa in ce wai wai ka je ka bari wani ya ta zabkan yarka ba wallahi alazim ko na na san cewa ana cewa ai hakuri ai hakuri ai hakuri eh mukan ce ai hakuri zuwa wani dan lokaci amma in mutum ya zama ɗabi'arsa dukan mata ne to kar ma a bashi mata yana da hadisi kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallama wata mata ta zo neman shawarar manzon Allah waye mijinta za ta aura ta ce a cikin wanda za ta aure akwai Abu Jaham kowa ya san Abu Jaham ta ce kuma akwai Muawiya duka wannan zawarawa ne suka zo neman ta manzo Allah ya ce karki aure Abu Jaham fa innahu la yadau asahu an atiqihi karki aure Abu Jaham saboda baya baya baya sauke sandansa daga kafadarsa kinaya ne annahu darrabul linnisa mutum ne mai dukan mata Abu Jaham annabi ya ba ta shawara ya ce kakki aure Abu Jaham to ya mutum zai zo ya dauki yarsa ya kai ta gudun da za a rinka dukanta saboda kai baka san yar wai saboda wai kar ta zo ta ma zaman zawar shi wai saboda zaka ciyar da ita Allah dai baka abin zaka ciyar da ita rauni ne wallahi a gare ka kuma duk uban duk wanda zai aurar da yarsa ya fa bincika mai mutumin nan baya duka ai wani malam ya burge ni aka zo za a aure yarsa ya ce to baka duka dai ko ya ce a baba bana duka ce to ni bana ba da yata ga mai duka wallahi daidai yanzu irin wannan doke-doken ne a irin wannan aka kawo mana fatawa wata rana wani ya zo bai da aiki sai dukan matan mutane yana dukan yarinya wallahi yarinya na malam da sai gida da rauni ayyayyanta suka je suka shiryo malam da kayan duka su ma da itatuwa suka je suka rutsa mijin nan suka rinka dukansa sai da suka zubar da shi suka shemar da shi tukunna suka ce nan gaba ka ƙara dukanta kuma auren yana nan za a ci gaba da zaman aure to wai shine wai wai wai ake fatawa ya halatta ko bai halatta ba tace wannan fatawar ba ba da amsa shiru ake kawai eh shiru ake kawai tunda yaje ya duka jikinsa ya gaya masa ai yawa ba cewa nayi fa ayi ba amma sai a shiru a zuba ido a kyale a gani ko zai gyara Allah ya baku ikon gyarawa ku daina dukan yayan mutane ku daina dukan yayan mutane
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa mijinta ya kasance baya iya baya iya biya mata bukata ta aure idan ya biya bukatarsa shi ba ruwan shi da ita ba ruwan shi da ta ta sha'awar baya iya gamsar da ita ta kasance wai sai ta yi istimna'i idan sun gama sannan take iya biya wa kanta bukata shi ne take neman shawara subhanallah wannan dai miji dai kin fi karfin sa ne ka san matan kala kala ne mal akwai masu karfin sha'awa sosai sosai masu karfin sha'awa sosai sosai akwai waɗanda kuma gaskiya dan bukata kaɗan tana biya musu bukata ina baki shawara ki rinka amfani da abubuwan da za su rage miki sha'awar ki tambayi manyan mata za su gaggaya miki me ke rage mace sha'awa ki ci gaba da zama da mijinki abu na biyu kuma ya kamata mijin naki a in a nan Kano yake to ai kokari a kawo shi zo mu ba shi shawarwari ya zai yi ya rinka kyautatawa ya rinka biya miki bukatarki a ce matakka za ka yi kwanciyar aure da ita sai ta yi istimna'i ta aure hannu sai ta yi sabulu kenan inji mutanen kamaru sai ta yi sabulu sannan ta samu biyan bukata an cutar da ita a lallaba shi in bai da lafiya ya nemi magani idan kuma lafiyarsa kalauto ya ƙara himma da ƙoƙari ke kuma ki dan sauko daga bukata ki rage wannan dai a yanzu shawarar da zamu iya ba kenan idan kin gwada haka bai yi ba ki sake rubuto tambaya in Allah ya sa da bayan wani lokaci mai tsawo sai mu baki shawara ta gaba dan kan na baki shawara gaban yanzu ki je ki yi ta tun yanzu yanzu Allah ya gane da mu wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa ta kasance ita da mijinta suna da 'ya'ya biyar duka mata ne babbar ta kai shekara goma to wai da daddare sai ya ce zai yi alaka aure da ita kuma a ɗakin a ɗakin da yaran suke in ta ce masa su je ɗakin baƙi akwai ɗakin baƙi sai ce shi ba za shi ba sannan kuma ta ce yana da halin da zai gina wa yaran ɗaki a gidan amma wai sai ya ce mata gidan amaryar tana da amarya gidan amaryar wai ita ma haka ɗakunan ta suke wai ba zai ba zai gina mata ba saboda wai gidan amaryar ita ma wacce ba ta da yaya ita ma ɗakunan ta iya adadin ɗakunan ta kenan shine take so da Allah a masa nasiha kuma take neman shawara nasiha gare ki shine ki tattare 'ya'yan gaba ɗaya ki mai da su ɗakin bakin bako dole ne ka ajiye shi ga wurin da za ki tattare daga yau ko gobe ko ba sai ki nemi izinin sa ba je ki shimfiɗa musu gadajen su ki ce su je can ya zo ya ci gaba da biyan bukatar sa a ɗakin ku wannan shine musulunci shine daidai shine kunya shine kamata in banda ke ma irin ki ke ma ke ce ma yaya ga ɗakin baki zaki bari kina kwana da ƴaƴanki da sun girma kuma mijinki ya neme ki a gaban su ai ke ce da gida ki kwashe suke mai da su ɗakin bakin ki ce in an yi bakin sai zaki kai su gidan kishiya ko kuma in an yi bakin ki tura su gidan kishiyar ki su kwana kuma daidai kika yi da kika iya da mijin ke sadu da ke a gaban yara manya mata ku jiya da kyau duk wanda mijinta ya neme ta a gaban yara manya to wannan bayyana tsiraici ne da tona kai asiri kar a masa da'a yayi yayi duk abin da zai yi a ce masa aje gurin malamai a tambaya in an yi sa wannan ba daidai bane wato wasu mazajen malam suna buƙatar a wayan musu da kai wasu mazajen Allah ya sauwake suna da duhun kai da rashin ganewa yanzu yaron yanzu dan shekara goma goma sha ɗaya ka zo ka kwanta da mace yana cikin ɗaki an fada irin wannan malam wani ya zo yana alakan yaron da wayansa ya zo yana uban yana alaka da uwar ya tattaba baban ya ce baba zan je fitsari me ya jawo shi ya jawo sallaman su ake kuma banda abin nan ba ba za ka fitar da su waje ba in asubahi ta yi sai ka ce ku je can ɗakin baki ku zauna wato wasu mazajen ne malam kaman aladu ba su da kishi wallahi dayus Allah sauke an gaishe ki abin da kika yi ba laifi kika yi ba ki ci gaba da nuna masa ba daidai bane amma ke kuma aiki ya kama ki ki kwashe yara ki mai da su ɗakin bakin nan in ba haka ba ki ce lalle a gina musu ɗaki in ba haka ba kuma ya haƙura ke ma ki haƙura wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa watanta bakwai da aure amma mijinta sun yi alƙawarurruka da su kafin ya aure ta ita bazawara ce to amma tunda aka yi auren nan sai ya ce san ba haka ba ba wani alƙawari da ya cika mata shine take tambaya wai dan Allah ya za ta yi to wallahi sai ta haƙuri ni dai iyayena mata ana gaya muku gaskiya Allah mana afuwa mazajen nan duke gani na wannan zamani sai kaɗan da Allah ya kubutar yawancin su ba su da alƙawarin zai ce miki kaza ya ce miki kaza dama ai ku mata ai sun gama karanta ku yanda suke iya kama ku shine su yaudare ku duk wanda ya fiye yawan surutu da faɗin maganganu dama makareci ne da zai cika miki ba da haka kawai ki manta da abubuwan da ya ce zai miki in yayi alhamdulillah in bai yi ba ki ci gaba da zaman auren ya fi muhimmanci akan abin duniyan da kika yi yayi alkawari zai baki da haka kar ki kashe auren ki ki ci gaba da masa ladabi da biyayya kuma ki ci gaba da tunatar da shi alkawarin da yayi bai cika ba kuma ina shaida miki in yau mai gidanki ya mutu matukar baki yafe masa ba lalle innal ahada kana mas'ula alkawari abin tambaya ne lalle sai Allah ya tambaye shi a kiyama abin da ya miki alkawari bai cika miki ba wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan ta ce tana fama da mafarkai kuma tana yin addu'a bacci ta ce ta kasance idan ta tashi da safe wai sai ta ga an yi mata zane a jikinta an zazzana jikinta shine take neman wace addu'a za a ba ta ta dinga yi wannan tana da bakin dare kenan shedanu aljanu gidanku akwai aljanu da shedanu da ɗakin ki yanzu haka malam ba mamaki ba azkarin kirki in ma tana yi ba daidai take ba irin zikiran nan ne sabala sabala sabala sabala sabala sabala sabala sabala sabala sabala sabala wai ana zikiri amla lamla lamla lamla lamla lamla duk wanda yake irin wannan kar ma ya rubuto wa wani malami yana fatawa wai yana zikiri ba sa kake yi قل ولا واد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ولا نور ولا نور aba wa zai karba gashi dai an yi amma ba amfani da haka ina ba ki shawara ki tsaya dirshen ki addu'a ta gaske ki rinka kwanciya da alwala ki rinka karanta suratu sajada ki rinka karanta suratu tabara ki rinka karanta qul huwallahu kafa uku ki shafa a jiki falaki da nasi kafa uku uku ki shafa a jikinki insha Allah za ki samu saukin waɗannan munanan mafarkai in ku ba haka ba to wannan ya nuna addu'ar da kike ba daidai bane ba sannan kuma akwai alamun gidan naku yana fama da shedanu da aljanu kuma gaskiya idan ana jin kaɗe kaɗe da waƙe waƙe duk gidan da ake jin kiɗa da waƙa to kada su yi mamakin samun aljanu a gidan kuma kada su yi mamakin bugun aljani a gidansu duk gidajen da ake liƙe-liƙen hotuna a ɗaki tabbas wannan ko shakka babu akwai shedanu da aljanu a gidan duk gidajen da ake kallon fina-finai din nan da diramomi da ake ta kallo a ji kiɗa a ji waƙa kullun talabishin ɗin ku jin kiɗa da waƙa da kallon fina-finai to kar ma ki aiko wata fatawa wai kina wai mugan mafarkai ai ke kika gayyato su ai duk inda ake kiɗa da waƙa da waƙe-waƙe da bayyana zai ce wallahi akwai shaidanu a wurin Allah shiryar da ku mata Allah ya baku isan ganewa kuma Allah ya sa mazan kuma su gane ba wannan shine wayewa da ci gaba ba jin kiɗa da waƙa da kallon fina-finai na banza kullum a cikin gidanka ba jin ƙur'ani ba sauraron wa'azi mutum kallo yana kallon abin da Allah ya halatta masa ne inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula Allah ya ce da ji da gani da abin da zuciya ta kulla sai an tambayi mutum akan wannan abu da haka ya kamata mutum ya san me yake kallo me yake kallo kuma me yake kawo iyalinsa yana kallo da yawa yawan mata da kake ganin su shaidanu sun shiga jikinsu wannan kallace-kallacen ne da jin kiɗa da rawa da waka da bayyana tsiraici idan za a fita unguwa Allah ya sauke Allah ya shiryar da ku Allah ya saka da alkhairi tambayar ta tabi take cewa wai ko ta sa alam za ta tashi sallar dare wa idan ta farka ta tashi sai ta ga kamar wani abu yana biyo ta a baya Ai, sai ta malam- koma kan gada da gudu ai malam shedanu ne sharkab a wannan gidan kar ma ka tsawaita zance shedanu ne a gidanku ki je a miki tahsin a samu wasu ɗaliban ilimi na ahlus sunna da suka san ruqiya suka san ka'idojin ruqiya ana yi wa gida tahsin tahsin shine a zo a kira sallah a bangaren dama a bangaren hagun a gidan angle din gidan guda hudu da kuma tsakiyar gidan kamar yadda malaman ruqiya suke faɗa Allah ya musu rahama sannan a karanta ayoyin ibtalu sihir ayoyin shifa'u ayoyin ruqiya suna nan a littattafai kuma suna nan masu shaguna na islamic chemist suna sayarwa sai a karanta a cikin ruwa sai a rinka watsawa a gidan ai wata biyu wata uku ana yi to zai kori shedanin da kunna suratul baqara a gida manzo Allah ya ce duk gidan da ake bakara shedan baya iya wannan gidan a rinka karanta bakara ke ma ki rinka karanta bakara insha Allah za ki rabu da su wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ita a Europe take Germany ta yi aure da mijinta da 'ya'ya uku to amma mijin baya mutunta ta yana zaginta a gaban abokansa yana faɗa sharra a kanta sannan in ta kai ƙara wajen baban baban da kanshi wai ya taɓa ce mata wai wannan cikin da kike da shi na na na ɗana ne kuwa Hmm?
ta ce duk da dai uban ya rasu to haka dai a- Allah Allah ya fi musa abin da yana ta yana ta damunta to tana so ta nemi saki to amma bai ta ji an ce laifi ne ka nemi saki a wajen miji to shine take take neman shawara yanzu na farko dai abinda mijin ke ke na insulting ɗinki abuse ta insulting ɗinki da yake yi bai kyauta ba yana aikata abin da yake haram kuma Allah ba zai bar shi ba idan ya zo yana zagin ki a gaban abokanansa ki tashi ki bar shi ki tashi ki bar wurin ki tsallaka in yayi magana ki ce ba zan bari kana zagina akan in front of your friends ba I will not afford it. Ba zan karba ba, ba zan iya ba. Kin ga ba sai kin zauna ne zai zage ki gaban abokanan ba. Ina gaya miki hanyoyin da zaki wato rage wannan rashin mutuncin da yake miki. Kin ga kin ce yanzu kina Europe. You are not living in your country. You are living in someone countries. Kuma kina da 'ya'ya. Kina da children's ɗinki. So zai zama very difficult situation da zaki jefa kanki. saboda me in ya sake ki a can duk da ku na san kuna da gata in ma miji ya sake ki to ana raba albashi gida biyu a baki gida to amma duk da haka bana baki shawarar ki kashe auren ki a can ki ci gaba da yin haƙuri da shi kuma idan yana iya sauraron malamai wa'azi kamar yanzu wannan fatawar da aka yi ki yanke iya gurin ki tura masa ki nuna masa ko bidiyon ko audio din ya saurara cewa lallai insulting da abusing na mata ba daidai bane ba shari'a bane kuma ke ba baiwarsa bane ke matarsa ce ta aure idan kin nemi saki a haka in kin ga babu problem cewa zaki iya neman saki kuma zaki zauna lafiya ƴaƴanki ba za su tuzarta ba ko zaki samu wani mijin da zai kula da ke to in kin nemi ya sake ki tunda an yi an yi ya gyara to ba laifi kika yi ba a ha- a shari'a duk mijin da yake wannan halinsa kenan ɗabi'arsa dan mace ta ce ya sake ta fa babu laifi ina so na yi bayani wa iyayena mata cewa neman sakin nan fa ba wai koyaushe ne ne ba a neman saki ba a'a akwai lokacin da mace ya halatta ta nemi ya sake ta in yana cutarwa dan hadisin cewa ya ayyu mamra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin duk matar da ta tambayi mijinta ya sake ta ba komai to ba za ta ji ƙanshin aljanna ba saboda ana jiyo ƙanshin aljanna tafiya shekara ɗari biyar kin ga a hadisin ai cewa aka yi wato babu komai ke ko akwai komai akwai ba'as ɗin watakila ɗan luwaɗi ne watakila ɗan neman mata ne watakila yana barin ki da yunwa watakila yana dukan ki wannan ba'as ɗin ne ai abinda hadisin yake nufi wanda ta ce kawai a sake ta ba a mata komai kawai ta ce sake ta shine laifi amma in dai mijinki yana cutar da ke in dai mijinki yana zaluntar ki in dai mijinki yana shiga hakkinki kinyi kinyi kinyi kinyi ya daina ya ki ya daina an hada shi da duk wanda za a hada shi ya ki daina kawai ki ce ya baki takardar ki in ma bai yadda ba ki kai shi gurin alkali ba laifi kika yi ba don haka ya ki yar uwata tunda ba a ƙasar ku kike ba kina zaune ne a wata ƙasa watakila kuma shi ya kai ki ya miki takardar zama kuma kuna zaune watakila ma'aikaci ne ba na baki shawara ki kashe aurenki daga can saboda kar ki zo ki tozarta kar ki zo ki wulakanta a ci gaba da hakuri a ci gaba da gaya wa iyaye kuma inda hali wata rana ga lambar wayar mu a shfe- fejin mu haɗa ni da shi dan Allah ki haɗa ni da shi in sassaƙe miki shi in ja masa ayoyi da hadisai in dai musulmi ne mai sallah insha Allah za mu gaya masa gaskiya kuma ina miki albishir in Allah ya sa da zai rage ko bai daina duka ba Allah ya mana afuwa Allah ya ba mu dacewa
to mai tambaya ta ƙarshe take cewa ita ma su biyu ne a wajen mijinta ɗaya a Europe ita kuma a Ghana ta ce sai shekara hudu ko biyar bai zo ba Mm.
ta ce sannan in ya zo bai fiye wata ɗaya ba ya koma aka ɗau shekaru haka kusan shekara goma sha kuma sai ‘yan uwanta suka taimaka mata saboda ta je ta zauna a kusa da mijinta suka yi mata biza suka kai ta can ƙasar wajen to kawai da suka kai ta wai sai ya zuciya ya zuciya ran shi ya ɓaci wai har ya sake ta shi ne take tambaya wai ta yi laifi ne da ta nemi ta je ta zauna a kusa da mijinta saboda ya ɗauke mata kewa to yanzu dai ya sake ta kuma ko magana baya mata wai yake ce mata wai da wai ai ko zama ta ya kamata a ce ta zauna shekara ɗari wai tana jiran shi To.
shi ne take na farko dai abin da mijinki yayi ba daidai bane ya zalunce ki ya zalunce ki ya share wata shida wata bakwai bai zo ba ya zo miki shekara hudu shekara hudu biyu, ba ma wata ba ba shekara hudu ko biyar ya share shekaru bai zo ba jama'a dan Allah yan uwana masu bin mu a wannan feji ina so dan Allah ku rinka bibiyan mu wannan fa yake bayyana muku haƙiƙanin yanayin da iyaye mata suke rayuwa ne na aure yau a cikin gidajensu wani ya zo ana wa'azi ya zo an an yi wa'azi an yi karatu ya je yana faɗa wannan malamin gadon ƙayan nan kullum sai ta magana mata an yi musu kaza an yi musu kaza to yanzu gashi dai ai yanzu wannan gashi wallahi ba san matan nan da suke aiko tambaya duk satin duniya billahi azimu mata sai sun aiko mana tambaya ta fi saba'in rufe grup ɗinmu muke a sati sau ɗaya muke buɗe grup ɗin nan kuma yanzu tun da muka fara yin wannan abun yau muna zama na tara kullum sai mun amsa tambaya hamsin sittin duk akan matsalolin mata ne idan wannan yana nuna wani abu mu tsaya mu tunani da gwamnatocinmu da malamanmu da 'yan kasuwanmu da attajiranmu da ƙungiyoyinmu mu tsaya fa mu duba fa mata fa sai an ceto su fa wallahi azimu sai an ceci mata malamai fa ƴan uwana masu wa'azi masu karantarwa fa hankalinmu fa ya kamata ya dawo jikinmu fa waɗannan bayan Allah fa ana fa zaluntar su fa cutar fa ta yi yawa fa bala'in fa ya isa kullun ne ba ranar banza ba ranar ainan ɗin suna turo tambayoyin ne saboda sun san me ana amsa musu da larurorinsu da bukatunsu ina mamakin mutumin da zai zo ya rufe ido irin halin da mata suke ciki a cikin wannan yanayi ya rufe su da zagi da cin mutunci da batanci ba su da kirki an san akwai marasa kirki a cikin su yanzu ka duba wannan fa da sunan musulunci da sunan aure miji da wadatarsa da kudin jirginsa da komai saboda tsabar rashin arziki da rashin mutunci ka shekara biyar shida baka zo wajen matarka ba kuma yana da hali yana da iko yana tare da wata matar kuma ƴan uwanta suka mata kuɗin biza da kuɗin jirgi shi ba ba shi yayi ba fa suka aika masa ita ta je wajensa wai sakamakon da zai wannan matar da ta yi masa wannan jira shekaru barkace shine rubuta masa saki a wannan ya kamata alkali ya daure shi wallahi har igiya ta saura Allah malam ni da alkali ne da zan daddaure mutane fiye da yadda kake tsammani wallahi ba daidai bane wannan wallahi wannan akwai zalunci a ciki ka duba jama'ar duniya yanzu ba ku ji ba shekara biyar fa yake bai zo gurin ta ba fa in ya zo kuma sai ya kwana uku hudu biyar ya tafiyarsa matar arziki ta yi haƙuri ta jure wai kuma ta zo inda yake wai ya rubuta mata saki in dai abin da kika faɗa haka ne ya zalunce ki kuma mijinki ya tabbata a zalimi ba karama a zalimi ba na'am shi yake da igiyar aure a hannunsa ya gama da ke shikenan ya gam- ya kammala da ke ya sallame ki baya kula ki shawara ta a nan gurin shine ki nemi ya mai da ke amma kin san makale mata ko cingam ko makale shi kina nan inda yake qur'ani ma cewa yi askinu hunna min haythu sakantum min wujidikum wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna ku zaunar da matan ku inda kuka zauna kai daidai ne ka je ka tafi wata ƙasa kana business ɗinka kana kasuwancin ka shekara uku hudu biyar baka zo gurin matarka ba baiwa ka aje yo ko rago ne ka aje ai ka dawo baka same shi ba wata rana saboda Allah kuma an kawo ta kuma ka kore ta ka ce ka sake ta saboda ba ta da gata kuma saboda kana da karancin tunani in dai abin da matan nan ta faɗa haka ne lalle wannan mutumin ya zalunce ta ku zauna da matan ku inda ku zauna shari'a ta ce wallahi sai da larura mace zai zama akwai gap tsakaninta da mijinta inda yake mahajiya makale masa duk inda yake kina nan musamman yana da hali yana da iko kawai kina masa gadin ‘ya'ya, kina masa gadin gida, Allah ya ce, wala tu darru hunna, hunna mata, kar ku cutar da su, kar ku ƙuntata musu, aya ce gare ku ya ku iyaye maza ku ji ya ku mazan aure ku jiya Allah ya hana a kuntata wa mata Allah ya hana a cutar da su litudayyiqu alaihinna wa in kunna ulati hamlin idan masu ciki ne Allah ce ku kula da su ku ciyar da su ta yanzu muna da fatawowi ba mu ma zo kansu ba mace ne mai ciki katan ciki mijin baya kula da ita baya mata komai ba abincin kirki ba magana kirki ba zancen kirki sai bala'i sai zagi Allah ya ganar da su da haka wannan baiwar Allah ba laifi kika yi ba da aka ɗauke ki aka kai ki gidan mijinki inda yake ba ki laifi ba saboda cuta ne wani zai ce ai ba da izininsa ba eh to kuma da izininta ne ita ya zauna shekara biyar bai je mata ba kuma ba yana da hali ba ba yana da iko ba ba laifi kika yi ba in ku ba haka ba ku yi yarjejeniya da shi duk shekara ya zo miki sau biyu sau uku sau hudu sau biyar kwarai kuwa magana karki yadda da wannan zama shekarar biyar bai zo ba karki yadda an gama kuma in auren nan ya mutu akan haka za mu miki addu'a Allah Ubangiji ya baki mijin arziki ba cewa ne ki kashe auren ba amma tabbas ya kamata mu dage mu neman miki hakkinki mu karban miki hakkinki a wajen mai gidanki ya cuce ki ya kuma zalunce ki Allah ya baki mafita Allah ya sauwaye
to ga wata tambaya dai ita ma ta ƙarshe za a ce kenan wai miji ne da mata suka samu matsala sai ya sake ta dan shi ya ɓaci ya ce mata na sake ki saki ɗaya to bayan wani lokaci kuma sai kamar bayan awa ɗaya sai suka daidaita ya ce ya mai da ita to wai shine wai ya matsayin auren yake sakin yayi ba wanda ya Saki- sani wai saki ya yiwu ai Allah ya sani yawwa ha saki ya yiwu kin saku saki ɗaya ya dawo da ke yanzu saura miki igiya biyu duk wanda ya ce ya sake matarsa ta fasa ku amma zai iya dawo da ita ko ba minti ɗaya ne in ya dawo da ita ta dawo sannan kuma amma fa igiyar auren ki ɗaya ta mula ta tafi saura biyu sai ki bi hankali abinda muka faɗa na daidai muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya ba mu lada karfe 11 daidai kenan a Najeriya abinda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe cikin wannan fatawowi muna neman afuwar Allah tabaraka ta'ala ya rangwanta mana akwai gyara da na so na yi akan a a- a- wani abu da ya gabata kwanaki can a wata baiwar Allah ta yi tambaya akan ta yi tambaya akan huda hanci yawwa wata ta yi tambaya akan huda hanci Ah, ina jin a kamaru ne wata ta tambaye mu akan huda hanci to ah, fatawa wacce take ingantacciyar fatawa ba wacce na faɗa ba ko da ke sau biyu ne fatawar Eh, so, mm, Eh, ɗaya na ce idan ta yi da niyyar canja halittar Allah bai halatta ba to amma galiban mata suna yin wannan hujin hancin ne ai dan saboda bukata suna yin kwalliya da shi mm.
an tambayi malamai da yawa su Sheikh bin Baz Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen a cikin fatawoyin da suka yi cewa ya halatta huda hanci da huda kunne da huda hanci ya halatta kamar yadda waɗannan malamai suke suke bada fatawa akwai tabbas waɗanda suke hanawa amma gaskiya ingantacciyar magana tabbatacciyar magana iyaye mata ba a haramta ba kuma ni ma wannan fatawar da na bayar a- a da na janye ta na dawo kan abin da malaman mu su Sheikh Muhammad bin Usaimin Salih Usaimin rahimahullah Sheikh bin Baz rahimahullah a su Sheikh Albani rahimahullah suka bada fatawa ya halatta mace ta huda hancinta don kwalliya da ado da ba a yi tabbas ko in ce da ana yi amma yanzu yawanci mata ba sa yi amma in wata ta buƙaci don ta huda hancinta don ta yi ado ko kwalliya wannan ya halatta haka ku da kunne saboda ba ni sunan shi a yi sa awarwaro ko a sa dan kunne dan kwalliya da ado wannan babu laifi ba ne kuma ba za mu ɗauke shi cikin ainihin wato a canja halittar Allah ba muna fatan Allah Ubangiji ya saka da alkhairi kuma akwai yan uwa malamai da eh, muke tare da su suka taimaka min wajen daɗa na da ni akan wannan ina musu addu'a Allah ya saka musu alkhairi Allah kuma ya ba su lada Allah kuma ya ƙara mana fahimta da ganewa Allah ya ɗora mu akan daidai Allah ba mu ikon kulawa da iyalinmu Allah kuma ya sa iyalin namu su masu kula da mu Amin. sannan akwai wacce ta turo tambaya take cewa ma'aikaciya ce ita tana neman miji duk wanda ya zo sai ya ce sai ta haƙura da aikinta to yanzu ana sanar da ita cewa akwai wani da ya zo ya ce yana da yana da niyyar aurenta idan dai an daidaita to daman Allah saka da alkhairi daman mun yi bayani cewa wannan zaure namu na fatawa da amsa in ta kama ma za mu ɗaura aure za mu ɗaura aure yauwa don saboda yanayin da matan nan suke ciki ya kamata a taimaka musu wannan baiwar Allah da satin da ya wuce a ta mana tambaya cewa ga halin da ke fama tana aiki amma tana kula da yan uwanta da iyaye duk wanda ya zo sai ce ta bar aiki to an samu wani ya ce yana son ki in kin yarda da shi zai aure ki kuma zai baki dama ki ci gaba da aikin ki ki ci gaba da kula da iyayenki so ya da yanzu dan uwa injiniya da Abdullahi da Musa sai ka faɗi lambar wayarka sai ta rubuta sai ta neme ka kai kuma sai ka haɗa su da shi mutumin to amma ka gaya masa fa sai mun bincike shi yawa dan ni ne waliyinta warai kuwa zan yi maka bincike na fitar hankali yawa zan caje ka oba kar ka ɗauka gatsin dami ne a kala mu duk wanda ya zo wannan zauren da sunan neman aure wallahi sai mun bincike shi sama da ƙasa kafin mu aura masa haka ita ma kuma ke ma ki haƙuri za fa a bincike ki a duk inda kike a duniya insha Allah sai Allah ya bamu dama sai mun bincike ki mun gane waye ke ya halin ki ya addini ki dan mu a nan zauren ba za mu zo mu hada aure da za a zo a yi wata biyu a watsi ba ba za mu yi ba so ku shirya za a bincike ku za a bincika kuma za a hada kun Allah ya so yadda sai ka gaya musu lambar wayan sai ta rubuta ita ma mu iya tuntuɓa akwai ta inda su turo da to shikenan tambaya za mu tuntuɓe ta insha Allah to za a tuntuɓe ki tunda kin bada lambar waya mu yi addu'a eh mu yi addu'a to yan uwa muna muku fatan alkhairi kuma Allah muku albarka zaman da kuka yi kuna ta jira mu har karfe 11 na dare a lokacin mu na Najeriya kenan ina fatan Allah ya sa mana albarka a wannan zama dan uwa injiniya Abdullahi Adam Musa da ya dauki nauyin karanta mana wannan tambayoyi Allah ya baka lada Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya biya bukata yan uwa da suke ta rubuto tambayoyi kuma Allah ya muku albarka Allah ya sa da kuma masu rubutu addu'o'i duka muna muku addu'a gaba ɗaya Allah ya biya kowa bukata ya Allah duk wanda ya rubuta takardarsa da suna mai addu'a Allah ka biya masa bukatarsa duk wanda yake da larura Allah ka yaye masa larurarsa Allah ka ƙara mana lafiya Allah mu ma muna da bukatu Allah ka biya mana bukatunmu Allah muna da abin da muke tsoro Allah ka yaye mana muna da abin da muke so Allah ka bamu ya Allah ka tsaya mana gaba Allah ka wuce mana gaba Allah ka taimake mu Allah ka taimaki musulunci da musulmai yan uwanmu musulmi da suke Falastin ake ta fafatawa da Isra'ila Allah ka ba su nasara akan Yahudawa Allah ka ba su nasara akan kafirai duk inda musulunci yake Allah ka daga shi akan kafirai Allah ka girmama mu Allah ka mutunta mu Allah ka kare mana darajar mu Allah ka raba mu da cin haram Allah ka raba mu da cin haram ka azurta mu da cin halal Allah duk inda muke Allah ka kare mana kimar mu da darajar mu marasa lafiyan cikin mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ubangiji ka tsare musu lafiyar su shugabannin mu Allah ka riko da hannun su ka ba su ikon yi masu yi mana adalci ya Allah tsadar da ake fama da shi da kuncin rayuwa a kasashen mu na Najeriya da sauran kasashen Afirka Allah ka takaita mana hauhawa farashi da ake fama da shi a wannan kasar ta Najeriya Allah Allah Allah Allah ka takaita Allah ka takaita mana Allah ka ba mu shugabanni na gari masu tsoron Allah mu ma Allah ka samu gyara halin mu ka ji kan iyayen mu ka ji kan malaman mu ka sa sun huta ka haskaka kabarin su Allah in za ka ɗauki ranmu ka ɗauki ranmu muna musulmi masu imani Allah kai mana jinkiri mai albarka mu daɗe muna yi muna karantar da addini muna kiran mutane zuwa gaskiya Allah kai mana ni'imar lafiya Allah kai mana ni'imar lafiya kai mana ni'imar zaman lafiya kai mana ni'imar rufin asiri da wadata ubangiji Allah ka kare mana mutuncin mu a duk inda muke rabbana faghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته